بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai da sha uku ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin sha takwas wadda ta daidai da sha hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da tara muna karatun littafin nailul awqar min asrar muntakal akhbar na babban malami a sheikh muhammad ibn ali ashaukani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba kamar yadda aka ji gashi an shiga kasar na goma sha ɗaya karatuttukan duk da aka yi a baya muƙaddima ce da kuma ainihin hadisin farko da aka fara karantawa shine hadisin abu huraira wanda al'imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja suka fitar da shi wannan hadisin shine shahararren hadisin nan da wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa muna hawa jiragen ruwa muna yawo muna dadewa a ciki muna kama kifi sai da ruwan da muke ɗiba tare da mu ɗan kaɗan ne idan muka ce za mu rinka yin alwala da shi to za mu samu matsalar kishi ko ya halatta mu rinka ɗiban ruwan teku muna yin alwala gashi kuma ruwan teku ruwa ne wanda yake da ɗanɗano da kuma garɗi na gishiri sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai ruwanta mai tsarki ne abin da ya mutu cikin ta ma halal ne a ci to abin da nake so ku fahimta kamar da na fara faɗi a karatun baya da muka yaje ka kasar na goma ka saurara shi ne tun da asali wannan littafin littafi ne na sharhin hadisan hukunce hukunce babu buƙatar duk sanda na karanta hadisi sai na tsaya na yi sharhi ba zan yi sharhi ba duk abin da na karanta kawai zan fassara ne shi malamin shaukani kenan da kansu zai bi gaɓoɓin hadisin nan ɗaya bayan ɗaya sharhinsu da yake kuma alhamdulillah mutaakhiri ne wato malami ne da ya zo daga baya baya ya san matsalolin mu da ke rayuwa a baya baya din nan da yawa yana tsayawa yana sharhi ba irin sharhi ala tariqatul qudama ba malaman da idan suka tashi za su sharhin littafi ko za su yi irabi sai ka ga suna ɗauki ɗaiɗaya saboda a zamun nan su ilimin yana da ƙarfi yadda mafi yawancin abin da a yanzu sai an tsaya an yi bayani a wancan zamanin ɗaliban ilimi da ahalin ilimi da ke shagaltuwa da wannan littafin duk sun san su amma yayin da zamani ya yi tsawo to sai aka wayi gari kusan sai an bayyana komai to kenan kun ga in har kun fahimci haka me ya in tsaya in ɓata lokaci in ta muku sharhin abu sai kuma mun gama ɓata lokaci sai zama wannan abin sai a je shaukani kuma ya yi bayani a kan shi kun ga mun yi abin da babu fa'ida ke misali ta iya yiwa ka tambaya an ce wani mutum ya yi tambaya wani ne wannan mutum shaukani ya yi bayani don ne za mu tsaya mu ce ana zaton wani ne ana zaton wani ne wannan hadisin wasu sun ce yana da matsala bai inganta ba ta iya yaɗa mu tsaya mu ɓata lokaci sai mun gama sai kuma a ji shaukani ya yi bayani don haka ina ba da wannan uzurin ne jama'a don ka a ga kawai karatun ake me yasa yanzu ba a bin irin hanyar da aka san muna bi in mun zo kamar sharhin bukhari to sharhin bukhari mune muke karanta muke ta kokarin fitar da sharhohi da kanmu ba muna tsayawa kekere keke muna bin sharhin wani malami ba sai in ta kama sabanin wannan makasudin shine karatun sharhin bukhari ko makasudin shine karatun matanin dan haka kaga bambancin da ke tsakanin su dan haka mun fara karanta takrijin wannan hadisi da malamai a inda yake bayanin ƙarin malaman da suka ƙara fitar da wannan ainihin wato hadisi banda waɗancan da wancan malami ya faɗi sannan sai malam ya ce haƙiƙarin al'amari an yi maganganu masu tsaye game da ainihin wannan hadisi yana da matsala sai aka samu al'imamu abu hafs umar ibn al-mulaqin sai ya tsaya yayi ya lamunce wato ya zama babban lauya na kare wannan hadisi zama wannan shine littafin al-badr al-munir fi takhrij al-ahadith wal athar al-waqi'a fi al-sharh al-kabir للإمام العالم العامل العلامة الورع الزاهد سراج الدين أبي حفص عمر ابن علي ابن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن مالا دم مالا gashi wannan littafin jama'a mujallabi goma ne takhriji ne yayi na hadisan da suka zo cikin littafin ar-rafi'i al-kabir mai suna ash-sharh al-kabir wanda galibi yanzu ana hada shi ana buga shi tare da al-mughni na al-imam ibn qudama to wannan littafi ne sharhin littafin fiqh ne sai zama a cikin sharhin malamin yana yawan kawo hadisai waɗannan hadisai da malamin yake yawan kawowa su ne malam ibn al-mulaqin ya bi su gaba ɗaya tsintsince su yi takharijin su to da yake malami ne wanda yana da ilimi yana da ɗimbin littattafai kuma malamin su ibn hajar ne kaga ya rayu wajen karni na shida zuwa karni na bakwai sakamakon haka wannan sharhin nashi a mujallabi goma aka buga shi amma shi da kanshi da yake ya san cewa wannan littafin ya tsaya ya saki ƙwambuwar shi da haka sai koma yi talhisin littafin wannan talhisin nashi gashi malam hamdi ne ابن عبد المجيد ابن اسماعيل السلفي حمد السلفي wani babban malami ne a zamanin nan yanzu ya manyanta kwarai da gaske ga shi shi ya zauna ya fara takrijin yanzu an buga mujallabi na biyu ana sauraron sauran su fito ga shi khulafatul badr al-munir khulafatul badr al-munir fi takhrij al-ahadith wal athar waqi'a fi sharh al-kabir min imam abu al-qasim ar-rafi'i ta'lif al-hafiz siraj ad-din ابن عمر ابن علي ابن الملقب wannan littafin a cikin jibi biyu ne yanzu aka buga shi tukuna ana ci gaba da fitar da saura wannan littafin fa'ida daga cikin fa'idodin shi shine in dai hadisai ne da suka shafi hukunce hukunce misali yanzu yanzu gaba ɗayan hadisan da ke cikin bulogin mara gaba ɗayan su akwai takharijin su a cikin wannan littafin kuma takhriji ba irin takhriji takaitacce wanda ka ga samir ya dan sassaka ba a ce maka sahih ko dan duba kaza a'a za a saki kwalbiya ne sai an wargaje ilimi mai yawa an tabbatar da in sahihi ne sahihi ga dalilai in ba ishi ne ba ishi ga dalilai ina fata an gane to sannan akwai littafin da in ba kuma ba muka fara karantawa wanda yanzu ma za mu je mu sake magana akan shi cewa ibnu hajar mai bulugul maram shi kuma yana da littafi wanda littafin ya fi shahara da wannan sunan gashi talhisul hadiyar za ka ji kana karanta bulogin maram wannan da ainihin yake ɗauke da tahqiqin hamidul fiqi za ka ji yana yawan cewa wa fi talhisul hadiyar abin cikin nan al'adar za ku ji ya yawaita faɗin wa fi talhisul hadiyar ko ya ce wa fi talhis to duk sanda ya faɗi asali wannan littafin ne to wannan littafin yana daga cikin kasan da an buga shi amma ba da sunan da mai littafin ya samai ba kuma ya shahara da haka ma'ana wannan sunan da ake kiran talhisul hadir ko a talhisul hadir ba shi ne sunan shi na yanka ba ku je ka saurari kasusuwa na na sahihul bukhari a muqaddima a da b na yi magana akan muhimmancin gano sunan yanka na kowane littafi ku koma baya ku tattauna wannan ku sai aka samu malam sani namu malam sani rijiyar da ne dr sani umar ya zauna ya kwakulo asalin sunan littafin ya tahriji da tahqiqin shi gashi kitabu tamyiz asalin sunan littafin kenan fi talkhis takhrij ahadith sharh al-wajiz المشهور التلخيص الحبيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن الثاني ابن عمر ابن موسى قاشي وانا يا وانا ايت الاتكلم مجلد شبه to yanzu wannan abin da ya sa da zo muku da waɗannan littafan a yau domin za ku yawan jin ana cewa a duba at-talhisul hadith to in ka shiga maktabar mu ta darul hadith ga nuskokin da muke da ita muna da asalin nuska wadda aka buga ta wajen shekaru 40 da suka wuce tsohuwa ce kwarai da gaske to wannan nuskar ita ce wannan aka sake gurza ta wato reprint to amma wannan ta malam sani ita muhakkaka ce muharrajatul ahadith sannan kuma ya yi aikin gano asalin sunan yanka na littafin don haka malamin shi da ya graduating ɗin shi tun da daga digirin shi na farko shine malam makar wanda profesa ne na hadisi ya rasu sai a cikin mukaddimar shi da yawa malam sani anan sai da yaba ya ce ko da malam sani umar bai yi komi a wannan littafin ba sunan yankan kawai ya gano to wannan ya isa jinjina mishi domin wannan yana daga cikin niza bambancin malaman hadisi da sauran 'yan harbatu masu wanda kawai sunan da suka gani a cikin littafin shi za su tabbatar amma malaman hadisi wajen karantarwa ko rubuta ko ta haƙiƙi sai sun gano me sunan yanka na wannan littafin wallahu alamu shehu usman dan sojo Allah ya ƙara mishi Allah ya gafarta mishi yana daga cikin alheran shi da fa'idodin shi a cikin ilimi tun a shafin farko a muƙaddimar shi yake raɗa wa littafin shi suna sannan in ya tafi shafin ƙarshe a kusa da faɗarar ƙarshe sai ya sake faɗin sunan yankan littafin don haka yanzu aikin ta hakikin littattafan da nake yana mai sauƙi saboda akwai ƴan harba tumaki da ke buga littattafan sai ka ga nan abin da ɗan jodiyo ya rubuta sunan littafin da hannun shi a nan in suka zo a bango sunan littafin da za su sa daban saboda tsadar ɗamisul basirati ina ba ta hangare to waɗannan littattafan abin da yasa na zo muku da su jama'a albadrul munir da kuma khulasatul badrul munir da kuma kitabut tamyiz wanda aka fi sani da ainihin wato at-talhis al-hadith saboda a cikin karatun littafin nan al-awtar za ku yawa jin ana faɗi to abin da muke so shine yanzu tun daga jiya kaga an ce shaukani ya ce zai ɗan lakaso magana ne zai ɗan tsukuro ta ne to daga ina zai tsukuro ta daga nan to kaga tun da ka ji daga nan zai tsakuro ta ma'ana zai kawo kashi goma ne bisa ɗari na maganar ya aje sauran kashi casa'in to a matsayin ka na ɗalibin darin hadisi abin da ake fata gare ka shi ne sai ka je ka zauna yanzu ka ɗauki wannan littafi ka bi shi ka karance gaba ɗaya sai ka ga abin da shaukani ya ƙi kawowa a nan wanda shi a matsayin shi na malami yana gaba da bukata sai ka ga sai a matsayin ka na ɗalibi kana bukatar shi saboda koda yana da kishirwa ta ilimi ba kamar ka ba akwai mutumin da yana bin kishiri ya fara da shi ne gwamna ko minista an haka kafi wata da zai sha ba haka ne ko da haka ba to sai ce wallahi na je wurin babu ruwa suka ce subhanallah ko fiye wata ba sai ce akwai fiye wata amma yanzu ba ta fiye wata ya ce a ranke da da ake da an kawo wannan mukan ma dalla to yanzu haka kyautani ya bar wasu maganganu waɗanda kai in ka same su to ta nuna don haka ma daga cikin muhimmancin idan babban malami ya je littafi ya dan tsukkuro abubuwa ya dan kana maka su in ya ce amma can ya ɗibo to karka ya dace da abin da ya kawo ko ma can din in akwai hali ina fata an gane to waɗannan tafai za a ji muna yawan dabbala a kansu insha Allah ta'ala sannan kuma daga ƙarshe ƙarshen zamani sai da Sheikh Muhammad Nasiru Din Al-Albani ya zo Irya'ul Ghalil fi takhrij ahadith manar sabil shi kuma wannan littafi mujalladi tara ne duk da ainihin sirrasa shi to abin da ya sa shi kuma na zo na da shi nan gaban mai tahriji din malam subhi hallaq shi kuma zai rinka yawan cewa abiba irwa'ul ghalil albani ya ce kaza a irwa'ul ghalil to wannan shine littafin irwa'ul ghalil din shi ma tahrijin wani littafi ne na fiqh littafin manar sabil na al-shaykh ibn buwayyan Allah ya gafarta musu baki daya to yanzu za mu tashi inda malam yake magana dangane da zargi da matsaloli da aka haddasa da wannan hadisi waɗanda dalilan su suka sa wasu malaman suka ce wannan hadisin bai tabbata ba malam kuma yace a akwai fuskoki guda hudu waɗanda za a bi a bayyana cewa wannan hadisi dai gaskiya ya tabbata in ba ku manta ba fuskar farko an zargi cewa sa'idu dan salama da mumira dan abu burda waɗanda aka ambata a cikin isnadin hadisin yau majhulai ne ko malam ya kare wannan matsala cewa ba majhulai bane matsala ta biyu ita ce aka ce ai an yi saɓani ma game da sunan sa'idu dan salama din shin sa'idu dan salama din ne ko ko wani sunan daban malam ya ce a'a tsotsa da tsotsa sa'idu dan salama ne domin haka ya zo a cikin riwayar imamu malik domin ko aka ce imam malik ya ruwaito abu to gam da gam kenan ma'ana wannan ya fi riwayar da zaka haddace ta a kanka ko akan haddace ɗin kwamfutar ka to imamu maliku da kanshi da ya tashi ruwaitowa ba wata shakka ya ruwaito sa'idu dan salama yace min babul azraq dan haka waccan tantamar da ta shiga shin ko sa'idu dan salama ne ko ba shi bane ba ta ita ma da matsala ba ce kun fahimta jama'a fuska ta uku ita ce aka ce ai ma hadisin ne mursali ne domin ya haya dan sa'idu al-qattan a matsayin shi na tabi'i da yazo kai shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai aka ce a'a sa'idu dan salama din canje da aka ce ko da yake a wajen riwaya da hadda yana ƙasa da yahaya dan sa'idu ne amma ya zo da hadisin musnadan muttasila marfu'an ya zo da shi da cikakken isnadi da ittifali kuma ya danganta shi zuwa ga annabi dan haka wannan ziyada ce daga amintaccen mutum kuma ta zama makabula ƙarin ilimi ce na haka wannan matsalar ma ba ta to abin da nake so ku gane jama'a me ke haifar da matsaloli irin waɗannan a hadisai waɗanda za a zargi hadisan ba su inganta ba sai a samu wani tsawon zamani ba a aiki da su sai daga baya sai a zo a ce an gano hadisan sun inganta ɗayan dalilai ne guda biyu manya-manya babban dalili na farko shine ƙarancin ilimi na mai wannan maganar sai a san da ya hukunta cewa hadisin da isi ne iyakar ilimin shi kenan kamar ne kamar hadisan da ke magana a kan sallan a ɗaya galibi waɗanda suka gabata sai suka raunata su saboda iyakacin ilimin su kenan da gargadon ɗan hanyoyin da suka samu hanya dalili na biyu ne ƙarfi daga cikin manyan dalilan ita ce za a iya samun malamin bijimin malami ne ya kai ya komo amma ba shi da isinadan a hannu da zai bincika ya gane sai inganta ko ba su inganta ba saboda yana da karancin littattafai wato ga ilimin ba kayan aiki wannan kuma ko da ga kayan aikin ba ilimin to wani sai ya zama ba ilimin ba kayan aikin da haka ne zai kai sai ce ba ishi ne wannan kuma ga ilimin amma babu kayan aikin sai da haka yayi iya ya ce to Allah ya gari ana yunwa a garin nan ne yasa saboda ga karfi da za su iya noma amma babu katafila babu tafaina babu kaza babu kaza jama'a kun fahimta Allah ya taimake mu alwajin rabi to shine in aka zo daga baya ku gane in aka samu daga baya aka samu malamin da ya koshi a cikin ilimi sai ya duk sai ba da amsar waɗannan matsalolin in aka samu malamin da bayan ya koshi a ilimin yana da littattafai kamar da shi shaukani ya yi sai da duk sai bincika sai ba da matsaloli ya ba da amsar matsalolin sai a yayin gari a ce ashe hadisin sahihi ne ashe bai da matsala ko kun fahimta da nan malam ce alwajhu rabi fuska ta hudu at-ta'lil bil ittirabi an illanta wannan hadisi cewa yana da ittirabi ne ittirabi shine a rawaito hadisi ɗaya ta hanyoyi biyu ko sama da biyu kowace hanya tana da matsala matsalar da bata gaza irin waccan ba kuma a yi ƙoƙarin matsalar ɗaya ta riga ya ɗaya sai a ga matsalar kowace ita kanta daidai take da kowace ko kun gane abin da ake kira alhadisul muttari shine hadisin da aka rawaito shi ta hanyoyi biyu ko sana da biyu amma kowace hanya tana da matsala idan ka dubi wannan matsalar in ka koma can ta ɗaya hanyar sai ka ga ita ma akwai matsalar da yake ƙeƙe da ƙeƙe ba wanda za a ce to wannan akwai ɗan dama dama a rinjaya sai zama tsotse da tsotse matsalolin sun yi kankar kan da sai a ce wannan hadisi ya zama mutsaribi domin in ka ta nan kana ga dama dama sai a ce ba sauki in ka ta nan sai a ce nan ma ba sauki da sai zama akwai ittirabi akwai rashin tabbas to kun ji zargin da aka yi wannan hadisi shine zargi na hudu ko malam yace ya ajaba sai shi malam ibnul mulaqin ya ba da ansa to kun ga duk sanda muka ce ibnul mulaqin ya ba da ansa shine a cikin wannan littafin da muka kawo ainihin wato albadrin maniyar ya ba da ansa bi tarjihi riwayati malikin kama jazama bihi dara qutni wa ghayrihi a takaice amsa ita ce tunda an ce hadisi yana da iftirabi ko mun da muku iftirabi shine a samu hanyoyin sun kasa daidaituwa ko to sai ce a a ai an rinjayar da riwayar imam malik riwayar imam malik ta fi karfi to tunda ta rinjaya to ita ta tabbata kenan sauran masu matsalolin watsar da su to ga guda ɗaya da ta tabbata ita ce riwayar imam malik كما جزم به الدار قطني كما يبدا الامام الدار قطني da yanke hukunci da haka karara dara kutub ya yi wannan hukuncin a cikin littafin shi gashi yace shi ilalibi a cikin littafin shi mai suna kitabul ilal shi kuma wannan littafin mujallabi goma sha bakwai ne aikin ta ba zai kare ba fa kullum na faɗi wa ghairihi da shi da wani malamin duk sun tabbatar da cewa babu ittirabi domin riwayar imamu malik ta fi ƙarfi fiye da sauran riyayoyin da suke da matsala don haka babu ittirabi وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر yace maganganun nan masu tsawo da aka ce Allah ibn al-mulaqin ya faɗi ko a cikin littafin shi al-badr al-munir to ibn hajar ya zo a cikin talhis al-hadith ya zo ya lakhasa su ya bada samari ya bada takaita su ya bada su a takaice فقال ما حاصله ga abin da ya faɗi a takaice kun fahimta ga abin da ibn hajar ya faɗi cewa a badrul munir wato ibn al-malak ya faɗi amma sai kawo a takaice yace wa madaruhu ala safwan ibn sulaym yace wannan hadisi duk inda ka kai ka komo to za ka ga safuwan dan sulaiman ya rawaito shi to anan ka ga yayi wasalin shi ya saba ka'idan nahawu ko dan ya ce ala safuwan ko to yayi ne akan ne alal hikaya da man ka tashi fadin suna galibi a matsayin shi na mubtada ko khabarin mubtada a ne kake fadin shi a martayin ka shi kake fadi ma'ana wa madaruhu ala safwani ko safwanu ko safwana safwana zai zama wa madaribu ala safwana ibn sulaiman haka kamata asali ya zama amma me yasa malam subhi ya wasalje shi da bamma shine ya ba da shi alal hikaya kama akwai wata riwaya kara karanta ta abulugul maram sai a ce faqara'a alhamdulillah rabbil alamin ai da sai a ce faqara'a alhamdulillah to me yasa aka ce alhamdulillah shine an ba da labarin abin ne akan yadda ake yin shi in ka zo karatu tun farko cewa kake alhamdulillah to sai abin ya zo sai ka ba da shi alal hikaya akan yadda yake shine ce wannan hadisi dai sun ce duk inda aka kawo ka komo safwan dan sulaim shi ya rawaito shi an sa'id ibn salama daga sa'id dan salama an al-mughira ibn abi burda daga mughira dan abi burda an abi hurairah shi ko daga abi hurairah قال الشافعي في شافعيته في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه في إسناد هذا الحديث أقول وند قوة من دبل صليبا تكون جدا ما كنت مغانا بلنك صليب yanzu kaga imam shafi'i sai matsayi na malanta amma yace akwai waɗanda bai sani ba waɗanda imam shafi'i din nan yace bai san su ba ko wanda yake nufi bai sani ba kai yanzu kana nan ƙarshen duniya ɗan tsakon ɗalibai sai kai kuma ka je ka bincika sai ka gano su sai ka san su to ka fi imamu shafi'i ne a'a a lokacin imamu shafi'i ba a tattara tarihin waɗannan mazajen ba don haka sai ya yi yawon lalube ya to bai sabo ba kai ka yanzu an tattara maka su ne ruwa an cushe maka a littafi guda to ba alfahari za ka cewa ka fi shafi'i ilimi ba a'a ka samu opportunity ka samu dama ne yadda imamu shafi'i bai same ka ba ko kun fahimta jama'a قال البيهقي يتي بيهقي يتي يحتمل انه يريد سعيد بن سلمة zai iya yiwa shafi'i da ya ce a cikin isnadin akwai wanda bai sani ba ta yi yana nufin bai san sa'idu dan salama din nan ba ayin mabira ta ko kuma mabira din ne bai sani ba wato mabira dan dan abi burda ma'ana ko dalibin ko malamin auki nan ma ko kuma dukan su bai san su ba ta iya yiwa su imamu shafi'i ke nufi sai ce walam yatafarrad bihi sa'idun عن المغيرة فأما كما أن سعيد باشي كأي كأي كبر يسون حديثي دقى مغيرة دا فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومن يحيى بن سعيد الأنصاري فيما يرويتون حديثي إلا أنه اختلف عليه فيه سيد الشيء أتاش رواية أن سامو ساباني دقى جبن طالبان دفك رويته دقى جريشي فروي عنه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة كاد الشيء أتكر رواية هو ansari sai aka samu cewa wanda ya rawaito hadisin sunan shi mughiratu dan abdullahi dan abu burda yace anna nasan min bani mudlaj wasu jama'a daga cikin kabilar bani mudlaj atai annabi atai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zo ran annabi sallallahu alaihi wa sallama fa zakarahu sai ya ambaci wannan hadisin kaji wannan riwayar yadda ta zo daga yahya dan sa'idu al-ansari warmi anhu aka sake riwayowa daga yahya dan sa'idu al-ansari عن المغيرة بن المغيرة ابن عبد الله بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة أو عبد الله بن المغيرة بشكة كان شيء أكثر اختلف عليه شيء يا حياة سعيد بن يوتيني لها سنة أن المتعلق أما شيء كما أنت ما اختلاف جمع شيء عن المغيرة عن أبيه بقى المغيرة شيء كما المغيرة بقى عينه ما هيفيش وروي عنه حتى هذا نقول يروي عنه عن المغيرة ابن عبد الله أو عبد الله ابن المغيرة يروي عنه هكذا أتساك رويتها عنه بقى حياة سعيد عن عبد الله ابن المغيرة عن أبيه الرجل من بني مدلج اسمه عبد الله كل يوم رواية أتسي أكثر ولا هي بقى بقى أين شيء حياة سعيد الأنصاري بقى عبد الله بن المغيرة بقى ما هيفيش مغيرة daga wani mutum cikin kabilar bani midlaj sunan mutumin abdullahi warwaya anhu haka aka sake rawaitowa daga gare shi shiya shiya haya dan sa'idu al-ansari an abdullahi bin al-mughira an abi burda marfu'an kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam warwaya anhu aka sake rawaitowa daga gare shi shiya haya dan sa'id an al-mughira an abdullahi al-mudlaj daga abdullahi al-mudlaj haka za kala dara qutni haka dara qutni yace to yanzu jama'a kun ji hanyoyin da aka rawaito hadisin daga Yahaya dan Sa'idu al-Ansari su kuma akwai ikhtilafi to waɗannan hanyoyin ga su suna da ikhtilafi amma su kuma sun cire jahalar kenan domin haka suka cire jahala menene majhul majhul ne izi ne akwai majhul al-aini shine mutumin da aka faɗi sunan shi sai muka ji ɗalibin shi ƙwaya ɗaya ne rak kuma ba a taɓa faɗa mana ko ba mu san wani abu game da halin shi na gari ko na banza ba sai a ce wannan mutum ya zama majhulul aini mutumin da ya zama yana da ɗalibai guda biyu eh amma shi ma ba a faɗi jarri ko ta'dil a kan shi ba sai a kira shi majhulul hali ko masto to yanzu in kuka dubi yarwi an yarwi an da dinnan an faɗi to don sai biyar ko yana nuna mutanen da suka rawaito hadisin daga wannan malamin sun kai kamar guda hudu ko biyar to amma matsalar kuma ita ce an sami ikhtilafi ne shin takamaiman wane ne ya waito daga cikinsu idan da a ce an tabbatar da wane da wane da wane su suka waito za a iya fitar da hanyoyi guda biyu kwarara ko guda uku to wannan hanyar ita kuma matsalar ta kenan ya ce wa kala to dara kudu ne da biyu zai faɗin waɗannan maganganu sai ce ashbahu hadu sawabi maganar da ta fi kama da daidai to kun ji fa kama da daidai عن المغيرة إتتي رواية رأكي دغ المغيرة عن أبي هريرة دغ أبي هريرة وكذا قال ابن هبان حكى ابن هبان ما يفدي والمغيرة تشيكنا مغيرة معروف سنن نشيدا مجهول بني كما قال هو أبو كما قال أبو داود كما يد أبو داود يفدي يتي سنن وقد وفقه النسائي نسائي ما يأتي أمنتتين wannan dalili ne akan cewa malamin wanda ake rikici a kai باشي ده مسألة دون أمن تتشيني وقال ابن عبد الحكيم ابن عبد الحكيم شيكو يفأيتي اجتمع عليه أهل أفريقيا مثلا أثر أفريقيا تقنا سنكو قالوا wannan bil istiqra ne na gano yawan karance karancen tafan takhriji da tafan tarihi in suka ce afriqiya ko ifriqiya a wancan zamanin suna nufin kasar tunisia a wancan zamanin na da in suka ce wane ya je ifriqiya ya je afirka to tunisiya suke nufi a wancan zamanin don haka ka kiyaye abin da suke nufi da afirka a wancan zamanin ya sha bamban da abin da ake nufi da afirka a yanzu a wancan zamanin suka ce to tunisiya suke nufi ya ce to shi wannan ainihin wato mutum wanda aka ce amintacce ne to malaman a wato ɗalibai sun haɗu mishi a ifriqiya wato tunisia din ba da katli yazid ibn abi muslim bayan kashe yazid dan abi muslim sai ɗalibai suka taru wannan babban malami ne mai suna yazid dan abi muslim da aka kashe shi sai kuma da shi wannan ya shigo ifriqiya din sai suka taru suka kewaye shi karantar da su fa abasi yaki qala al-hasid sai hashi zai amfani da wannan maganar da aka ce ɗalibai sun taru ya karantar da su wannan dalili ne akan shi sananne kuma ya koma juhudi sananne ne kuma aka ce har ɗalibai sun taru akan ya karantar da su sai yaƙi sai hafi zai ce fa'ulina min haza to daga nan sai a san ghalatu man za'ama annahu majhul wanda biyo ne cewa wancan malami majhuli ne ba a san shi ba to yayi kuskure la yu'rafu wai har yace ai ma ba a san shi ba majhuli ne la yu'rafu tunda ya aka ba a san shi ba har ɗalibai suka taru ko kun fahimci dalilin kawo wancan labari wanda a kan shi ne ibn hajar ya gini a kan to an san shi kenan to yanzu kun ji shi dangane da wannan ainihin malamin kenan wa amma sa'id ibn salama shi ko sa'id dan salama fa faqad taba'a safwan ibn sulaym to ya biyo safwan dan sulaym fi riwayatihi lahu a cikin riwayar da shi safwan ya wannan hadisi an yuqu fi riwayatihi lahu an الجلاء أبو كثير أذكر رواية دا يوم وانا حديثي ودى الجلاح أبو كثير يوم دا دريشي رواه جماعة أنسامو جماعة سرويت وانا حديثي نجي نفي دا جماعة أنا su ne waɗannan mutane guda bakwai su ne wa ahmad bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah to wani lokacin har suka yi ƙari da bara kuturi da bai da ibn sakan da makamantansu to yana nufin duk malamai da suka saba ruwaito hadisi duk sun ruwaito wannan hadisin nashi minhum daga cikin ainihin to shi kenan ma yanzu shi ya bayyana me yake nufi da jama'a din ba ma jama'a jama'a ta duniyar littattafai ba yana nufin jama'a ta duniyar masu riwaya yace daga cikin jama'ar da suka ruwaito akwai Allais ibn Sa'ad wa Amr ibn al-Harth wa min tariq al-Layth ta hanyar Layth din nan kuma rawahu Ahmad al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisin wal Hakim wal Bayhaqi da Hakim da Bayhaqi ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يرويتوش أكتين كتاب المصنف عن حماد بن خالد بدا حماد بن خالد عن مالك بدا إمام مالك بسنده إمام مالك يقرر إسناد شيء عن أبي هريرة بدا أبي هريرة جماعة كنجي أنا كنت أبو نبيتو سوكو غاني تندق السأدرة فرقو جماعة أم بعد أن سيئنا المغلق me ce matsalar an ce hadisin muqtaridi ne sai malam ya ce a'a imamu malik ya ruwaito hanyar da ba ta da matsala shikenan an bada amsa ko to amma sai ya shigar da kai duniyar waccan kwama talar don ka ɗanɗana ka gane irin aikin da malaman suke yi yanzu kai gwagwarmayar da ake kai kokarin gane wannan larancin ma me ake cewa tukuna kaga daga nan zai sa ka iya gane ashe karatu a gaban malamai ko waɗanda suka rubuta littafi kasantuwarsu malamai shi ke sa ka iya gane tsima ta aikin malamai ko kun fahimta gama yanzu in ka je nuna takrijin hadisi ba za ka nuna shi ba don kai yanzu ba ana magana kai wannan takrijin ba ne kai gwagwarmayar da ake allah ya sa ka fahimci ma wannan takrijin yadda gobe in ka shawo gudu da mashin ɗinka ya faci sai wasu ɗaliban ilimi suka ce akara makan lahu hadisin abu huraira din nan na farkon bulugul maram kuma na farkon littafin almuntaka cikin nonon auka wasu sun ce hadisin mutsari biyu ala ta malam yaya ansa to ka iya kawo musu waɗannan bayanan da kato kai alhamdulillah ko kuwa to in ba ka iya kawowa da ka daga cikin hali mafi ƙarshe abu aful ilmi shine sai ka ce kuna da nomar autar to eh sai ka ce kawo ko kun fahimta ko sai akwai wata barazana wani lokacin malamai suna systematic wato smart barazana wato za ku ɗauka ya san abin ne ya sani amma bai haddace ba amma in yaso sai nuna auke to ku kawo littafin nuna muku idan kuka kawo ce to ga maganar nan guje ba za ka kawo da ka ba amma ya san akwai ta ko kun fahimta wato an taba zuwa wani wa'azi ne shi kenan wani ya zo mukabala haka dan bid'a ne ya zo ya iya larabci shi a lokacin manya-manyan malaman wa'azin ma ba wanda ya iya larabci shi wanda ya biya ya haya islam a sokoto da ya zo ya fara yatsu larabci inda yake shiga ba na yake fita ba to sai wani babban malami ya ce kun ga fani duk abin nan da mutumin ne yake faɗi ba na ji ba to yanzu babban malami ya karaya ya ƙanana eh ai nan da nan sai shi wannan malamin sai hikima su ma suna da wani ya gama haya islam sai ni ya ce jama'a eh ku kwantar da hankalinku wannan ba a bakin kun yake ba mu ba ma sai mun kula shi ba wala in taso ba shi amsa to shi ne smart escape kenan smart escape kenan ba dan da wannan a wurin ya kawo musu fire brigade ba to da yi matsala ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka to yawwa jama'a kun gane wannan da kyau ko ina ne to sai ya yawwa kun sai idan kuna karanta sunan tirmidhi idan tirmidhi ya ruwaito hadisi da isnadi daya daga Aisha in ya gama sai kuma ka daina cewa wa fil babi an jabirin an wane an wane wai yana nufin yadda Aisha ta ruwaito wannan hadisin to jabir ma ya ruwaito aliyu ma ya ruwaito to kai za ka je kai aikin binciken gano ina ne hadisai da lafizan waɗannan suke wanda zai yi aikin ganowar ya ya haɗa maka ka fitar da hanyoyi gaba ɗaya kun fahimci wannan da kyau jama'a to malam shaukani daga cikin alherin shi a cikin wannan littafin nashi in ya gama kawo maka dukkan matalan nan ko kar ku manta tun farko dama da malamin ya takariji ko shine almuntaka sai da shaukani ya ƙara maka wasu malaman ma da suka fitar da hadisin ko sannan shaukani ya ƙaro maka wasu hanyoyin ko to shine yanzu sai yake maka wasu babi don haka ce wasu babi abin da nake so kar ka fahimci cewa wasi babul miyahi din nan da aka ce anan da aka ce albabul awwal babu tuhuriyyati ma'il bahari wasu babi anan yana nufin a ƙarƙashin wannan matsala naka ce wace matsala sai ka ce matsalar game da ruwan teku hadisin da ke magana a kan ruwan teku ne tsarki ne shi ne yake nufi da albab wasu babi a ƙarƙashin wannan matsala ta wannan hadisi an jabir jabir ma ya ruwaito hadisi to ta iya ya ce to shi kuma hadisin jabir ina za mu gan shi sai malam shaukani ya ce inda ahmad yana nan a wurin imamu ahmad to shi ne in ka duba a ƙasa kuma sai shi ne tahriji sai ka ji ya ce maka sun musnad a cikin musnad mujallabi na uku shafi na ɗari uku da saba'in da uku wato ka duba dai jama'a ƙara sauƙaƙe maka abubuwan ake kai yasa ɗaliban ilimi daurewa za a yanzu ba gata ne wannan kan gata wabni maja da al'imam ibn maja wabni hibban da ibn hibban wa dara qutni da dara qutni wal hakim da al'imam al hakim bi nahwi hadisi abi huraira irin yadda ka ji hadisin abu huraira din can ko to haka waɗannan sahabban su ma suka rawaito kamar yadda aka kawo a cikin waɗancan littattafan wala hu tariqun ukhra sai ce wannan hadisin yana da wata hanyar daban anhu daga shi abu huraira inda tabarani al-imam tabarani ya rawaito wannan hanyar fil kabir a cikin littafin al-mu'jam al-kabir wa daraqutni da al-imam daraqutni wal hakim da hakim qala al-hafiz al-hafiz yace na ga muku duk sanda kuka ji shaukani yace qala al-hafiz abin da yake nufi shine ibn hajar in ba ibn hajar yake nufi ba to zai fito ya faɗa ƙarara kamar gana karatun fatihul majid ne ko tafsirul azizul hamid malamin yace in ka ji na ce alhafiz ya ce to ina nufin alhafiz ibn hajar al-asqalani dan haka duk sanda ka ji muna cikin karatun nan ka ji ya ce qala alhafiz to ina son ka fahimci abu biyu abu na farko shine ibn hajar ne abu na biyu to magana ta kai kat kenan sai fatiha daga nan in dai duk sanda ka ji shaukani ya ce kalal hasibu to yana son ya rufe wannan matsalar ne ibn hajar ya faɗi a nan cikin tarhisul hadir a cikin juz'i na ɗaya shafi na sha ɗaya ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan riwayar wannan riwayar ta abu huraira wadda ta zo cikin mu'jamat tabarani da dara ukuni da hakim ita ake magana fa ba waccan da muka gama magana akai ba isnadin ta hasanin kyakkyawa ne laisa fihi illa ma yukhsha min at-tadlis ba wani abu da ke matsala a ciki sai dai tsoron da ake Allah ya sa ba ta bilisanci a cikin isnadin to nan ma wata magana sai ibn hajar ya sai ya lullube ma'ana ya bubbuge miciji ne ya sa a jaka sai ya rataye a buɗe sai ka ce to ba wani abin tsoro a cikin jakan nan sai dai in micijin bai mutu ba kaga ba a zauna lafiya ba dai kenan to ni ne ba wani abin tsoro a cikin isnadin yau sai dai tsoron da ake yi na tablisanci to zaka ji magana za ta fito sai ce intaha wa zalika malam shaukani yace abin da ake nufi da wannan tsoron da ake li'anna fi isnadihi ibnu jurayj a cikin isnadin akwai ibnu jurayj wa abu zubair akwai abu zubair to jama'a kun ji ibnu jurayj shine dalibin mudallisi ne abu zubairu malamin shi ne shi ma mudallisi ne wahu ma mudallisa ne su dukkan su guda biyu mudallasai ne ta amma har yanzu kun san ba amsa matsalar da ibn hajar ya ce ba ita ce akwai mudallisai a ciki abinda ake tsoro Allah ya sa ba ta dusanci ta yi wa ce to wani irin abu ne haka eh idan waɗannan mudallisai sun ce an an to akwai ta dusanci akwai mudallisai idan ku waɗannan mudallisai sun ce haddasana haddasana to akwai mudallisai ba su bilisanci don haka isnadu ya tabbata hasan za mu ji dai bayani a kai gashi a ƙasa jama'a gashi ku duba a ƙasa a gaba ta goma sha ɗaya kun gani a gaba ta goma sha ɗayan da yake cewa wane ne a ibn jurayjin din nan sai ce huwa abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayjin al makki kun ji cikakken sunan shi faqihul ijaz babban malamin fiqh ne tsakanin makka da madina mashhurin bil ilmi ya tabbata ya shahara da ilimi wa sabat kuma tabbatacce ne a cikin riwaya babu tantama ko kaɗan kafirul hadis mai yawan hadisi wasafahu nasa'i wa ghayruhu bit tadlis sai dai duk da amincin shi da yawan ilimin shi nasa'i ya siffanta shi da tadlisanci wato tablisanci shine daga cikin nau'ukan shi kai mutumin kirki ne malamin ka mutumin kirki ne sai ka je wurin shi sai ka ɗauko hadisi sai ka zo ka ce wa ɗaliban ka haddasa na ne to ba wata matsala to ran nan sai kai din nan baka samu zuwa makaranta ba sai ka je wurin wani ɗalibi wanda shi ya je sai biya maka karatun da ya jiyo amma shi ɗalibin malamai sun riga sun yi shaida shi cewa ba a karɓar hadisin shi to sai ka ji tsoron in ka zo ka ce daga wannan ɗalibin sannan daga wancan babban malamin ku ɗalibai za su ce a'a jama'a za su ce wannan hadisin naka ta hanyar mai rauni ka ruwaito to sai ka tsaya kai nazari cewa to ai kai ma ɗalibin wancan malamin ne tunda haka ne sai ka goce sunan wancan ɗalibin sai ka haɗa sunanka da sunan wancan malamin naku amma da yake ka san ba kunnenka ne ya ji daga bakin shi ba ba za ka ce haddasa ba in ka zo sai ka ce an to in malamai suka gano kana yin haka sai a ce to mudallisi ne kuma ya yi halin to in ko yace haddasa na sai a ce to mudallisi ne bai yi halin shi ba to yanzu sai a koma a karɓe shi a mutumin kirki kuma hadisin shi ya zama na gari shi ne ibn hajar a nan sai ya saki magana a dunkule yace isnadin hadisin kyakkyawa ne sai dai kuma ana tsoron Allah ya sa matsala ba ta faru ba ta tadlisanci to shine sai malam anan yake cewa قال الدار قطني دار قطني يتشي شر التدليس متي شر التدليس انت تدليس ابن جريج شيني تدليس انت ابن جريج كاجكما سيتي فإنه قبيح التدليس saboda shi yana da muni wajen tadlisancin nashi domin matsalar shi ita ce la yudallisu illa fi ma sami'ahu min majruhin duk sanda ka ji ya ce an to tabbas malamin nashi da ya ji to mutum ne wanda yake mai matsala don haka sai ya goce sunan malamin sai ya haɗa kanshi da malamin malamin nashi tunda an san sun sadu akwai mutanen da yake mudallisai ne jama'a kuma sukan yi an ana a hali sun yi an anan nan kuma babu tablisancin a ciki kamar katada katada yana yin haka har a cikin sahihul bukhari akwai irin waɗannan riwayoyin hakika ma duk wata riwaya da ka gani cikin sahihul bukhari qatada ya ce an anas to wannan irin riwayar tana daga cikin irin wannan matsala qatada ya ce an anas kana bincikawa gaba ko baya za ka samu inda qatada kuma ya dawo ce haddasana to kaga nan babu matsala amma ina matsala take ita ce shi wannan duk inda aka biya ya tablisanci to ba kuma za a ji ya sarraha da tahdis ba akan wannan isnadin domin ne wanda ya bashi hadisin mutum ne mai rauni don haka wannan malami dara kutun ya ce to mafi sharrin tablisanci shine tablisin wannan malamin انظر تعريف أهل التقديس ما ليش قدود التاسع لما يسونا تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر ولا التاسع أنجم أن أنظر كراتم بخاري زل فتولك دشيك جيكو فوتوستات aikin ta ba zai kare ba insha Allah fa lallai ina jin wata ran sai masu hoto sa sun bani kyauta irin price of the world nan ce lallai bana an ja musu ciniki saboda hoto sa din nan kullum sai an yi shi kenan yanzu insha Allah za mu zo muku da wannan littafin an jima in Allah madaukakin sarki ya zo sai ku ainihin karanta shi nisancin ba sai ma ne ce qala ibn sakan al-imam ibn sakan yace hadithu jabirin حديث جابر الصح يا في إنجنتي الصح ما روي في هذا الباب شنو حديثي ما في إنجنتي كو ما في كو هكذا ما في إنجنتي حديث اللي أكا رويته أتكي وانا مسألة kun gane abin da yake nufi hadisin ka hada da hadisin abu huraira da hadisin jabir ko kun gane to wanne ne fi inganci sai ce hadisin jabir ma ya fi inganci وعن ابن عباس to amma kuma ibn abbas shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi inda dara qutni daga a wurin dara qutni wal hakim da hakim bilafzi da lafazin cewa ma'ul bahri tahur ruwan teku mai tsarki ne ruwan teku mai tsarki ne to a nan fa har yanzu ba mu amsa waccan tambayar ba ko kun fahimta jama'a ina son ne wato ku zama mutane masu wa'ayi mutane masu da har yanzu waccan matsalar ba amsa ta ba yanzu da ni muku tambaya in shaukani bai amsa mana ita a nan ba idan muna son gano amsar ta wacce hanya za mu bi ya zai amsa mana mu da kanmu za mu iya gano ta ba lallai a nan ba amma wacce hanya za mu iya bi mu gano amsar shin wannan isnadin da ibn hajar ya ce hasani ne in dai babu taglisanci to wata hanya za mu iya ganowa akwai taglisancin mu ce ya tabbata da shi ko kuwa babu taglisancin mu ce ya tabbata hasan wacce hanya ce za a iya gano haka a koma kan isnadin eh to a ina isnadin yake yawwa ita ce amsa sai a je a ɗauki musulun na imamu ahmad da sunan ibn majah da sahih na ibn hibban da sunan na dara qutni da al-mustarrad na al-imam al-hakim ko haka ne sai a je sai a dubi wannan ainihin wato isnadi tsaf sai a ga waɗannan mutanen shin a ciki sun ce an to wannan aiki ne wanda ba zan amsa muku shi ba zan ba ku shi a matsayin assignment amma taimakon da zan yi muku shi ne zan je in buɗo muku waɗannan wuraren sai a yi protestar sai a raba wa kowa shi kenan a baka ga wuka ga albasa ya za ka yanka ta yadda za ka yanka ne kawai ya rage ku da kanku za mu zo nan muna cikin darasi don haka wanda yake kallo ko sauraron wannan kasar din ya bi bashin wannan matsala a kasar na sha biyu shine yaushe kenan gobe kenan ai wata ran sai ka suka jarin dogo ya kumbura baka ci ba saboda matsala ce matsala ta karatu hanyar da za a ji a gano shi ne sai ka je cikin musulun na imamu ahmad da sunan ibn maja da sahih na ibn hibban da littafin dara kutuni da na hakim sai ka je ka binciko isnadar in ka binciko isnadar abinda za ka yi kai sai ka duba ka ga ibn jurayjin shine almajirin abu zubair yaya ya ce cewa ya yi an abu zubair eh cewa abu zubair ya an jabir eh to isnadi da hasan dan ya zama da ishi idan kuwa dukkan su sun ce haddasa na to shi kenan ya tabbata hasanin din kamar in ba da ansa amma ba zan bayar anan ba saboda ina son ne kuma wasa kwakwalwa Allah ya taimaka shi ne sai mana yake cewa wato daga ciki dai hadisin jabir shine yafi inganci daga cikin ainihin hadisan da aka ruwaito sai kuma yace ga wani hadisin ma daga ibnu abbas amma shi da lafazin ma'ul bahari tahurun qala fi talhis ibnu hajar ya faɗi a cikin at-talhis al-hadith yace wa ruwatuhu thiqat mutanen da suka ruwaito hadisin nan na abdullahi dan abbas amintattu ne walakin sahaha dara qutni wa qasahu sai dai dara qutni kuma ya inganta cewa hadisin mawqufi ne ba marfu'i ba ko kun fahimta دار قطب ياتي حديث با مرفوع بني با لفظ النبي بني لفظ وانين لفظ صحابي ابن عباس wannan magana yace ita ce daidai to anan ga matsaloli guda biyu waɗanda kwanan nan da yake mun fara fitar da kasusuwan mu na DVD zuwa mako mai zuwa za ku ga muna son kowa da ke azumin zai mallaki waɗannan DVD za su zama guda goma sha bakwai karatun mu na tamamul minna da aka yi akwai wasu matsaloli masu wahala waɗanda muka amsa su ga yau mun gansu shin in an ce rijaluhu fiqat ko ruwatuhu fiqat wannan dalili ne akan amincewa akan ingancin hadisi a'a zai iya yiwa isnadin ya zama mazajen duk amintattu ne amma kuma da'ifi ne ku je ku karanta muqaddimat tamamul minna mun karanta za mu zo da waɗannan kasusuwa insha Allah na biyu da aka ce din nan a can baya hadisu jabirin as-sahhu ma ruwa fi hadha al-bab wannan kalmar asahu da malamai suke amfani da ita wajen muƙarana hadisin wane da wane ba ta hukunta inganci tana hukunta fifiko ne tsakanin guda biyu wane ya karye wane ya yi targaɗe waka zuwa ka ce to yanzu wa za a aika ciki sai a ce to mai dama dama daga cikin su shine mai targaɗe amma ana nufin lafiyar shi kalau aha to malamai sukan ce asahu ma fil babi hadisi fulani hadisin da ya fi kowanne inganci shine hadisin wane ana nufin ya ka tattara hadisan shi ya fi su dama to ta iya yiwa shi ma mai rauni ne to amma su munkar ne da shaz da makamantan haka to shi in ya zama da'ifi ne kawai sai a ce to shi ne dama dama ne to sai a ce asahu bin nisbati lahum kamar malami ne yace jama'a duk wanda ya gaza 40% to ya faɗi jarabawa sai ka zo ka samu 38 kaga ka faɗi ko eh sai wani ya samu 5 wani ya samu 3 wani ya samu 1 wani ya samu 0 to haka zo kai da kake da 38 din nan sai malamin ya ce to kai kai ne ma da dama dama da dama dama yana nufin kayi fasi kai ma kayi fail amma compare to rest, the rest of the students sai a ce kai asahu to asahu ne inda adalu sahihi ko kun fahimta da kyau jama'a to ku da gane irin waɗannan abubuwa ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam ya ce wa an ibn al-firasi daga ibn al-firasi عند ابن ماجه أذكر رواية ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة شيما يا رويتو قتم قتم حديث أبو هريرة yanzu bayan shaukani ne maka cikakken takhrijin wannan hadisin ne da hanyoyin da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba da ma in ma ba su inganta ban me yasa kaga yanzu nan sai yace to ibn firasi ya ruwaito irin wannan hadisin yana nan a cikin sunan ibn maja riwayar ta yi kama da riwayar hadisin abi huraira ta asalin babi kenan sai yace wa qad allahu bukhari bil irsal bukhari kuma ya ce wannan hadisi yana da illa yana da matsala me ce magana shi sai yace mursali ne ne mursali sai yace li anna ibn al-firasi domin shi ibn al-firasi din nan tabi'i ne lam yudrik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bai riski annabi ba tunda bai riski annabi ba yanzu yace daga annabi ya zama ne ma kala fihi tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa yasiru bidhalika mursala ya zama mursali to tunda ya zama mursali mursali kuma ɗaya daga cikin hadisai ne da ifai ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu sannan sake cewa wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi inda dara qutni amr dan shu'aib shi ma ya ruwaito daga mahaifin shi daga kakan shi a cikin littafin dara qutni wal hakim da hakim bin hawi hadisi abi huraira shi ma yayi kama da hadisin can na abu huraira sai dai kuma wa fi isnadihim musanna akwai wani mutum mai suna al-musanna a cikin isnadin wannan hadisi wanda shi al-musanna din sunan shi cikakke al-musanna ibn sabbah mutumin kasar yaman ne ana ce mishi baban abdullahi ko baban yahaya ya zo kasar makka ya zauna amma mutum ne mai rauni domin ne domin a ƙarshen rayuwar shi ya samu matsala a cikin haddashi amma ko mutumin kirki ne mai ibada wajen ibada gashi nan duk an faɗi a ta'aliƙin ka karanta to sai yake cewa arrawi lahu shine wanda ya rawaito hadisin an amr daga amr dan shu'aib din wa huwa da'ifun to shi mutum ne mai rauni kaga wannan hanya ma an kawo maka ita ko an nuna maka raunin ta wato kun san fa'idar wannan yanzu ana gama kokarin kure maka duk hanyoyin da aka sani na wannan hadisi ne ta inganta ko da inganta amma abin da ake so ka gane da farko asalin hadisin huwa tahuru ma'uhu ya tabbata amma na so a nuna maka akwai wasu hanyoyi ne waɗanda ba su tabbata ba don kada wata rana ka roɗu ana so a ce maka hadisin ya tabbata ta hanya ɗaya ko kuma zuwa ta hanya biyu in kun tabbatar mana da ita ko malaman hadisi da muka baku a sanar ɗin ta bilisancin abu zubairi da shi da almajirin shi ibnu jiraijin in kuma kun tabbatar mana da mai rauni ce yanzu ya tabbata ne ya tabbata cewa hanyar da ya ɗaya ce ita ce hanyar abu huraira ta tabbata to hanyar jabir fa tana nan an rataye ta akan hanga sai gobe za a ji ta tabbata ko ba ta tabbata ba domin ibn hajar ma da ya inda ya kyautata ta fa ya kyautata ta ne tare da rataye ta ya ce ta kyautatu in ba matsala to je ka bincika matsala in ta tabbata to bata kyautatu ba kenan in ba matsalar fa to ta tabbata to sai ka ce hadisi ya samu hanya biyu hanya ta uku ita ce wace sai sake kawowa kuma daga ibnu abbasin amma da ya kawo daga ibnu abbasin kuma sai muka ji ta hakiki dara kutum ya ce ita kuma mai ce mawqufiya ce ko kun fahimta ita kuma mawqufiya ce sai ce maka hanya ta uku ita kuma fa ita ce alfirasi alfirasi shi kuma ka ji gashi an ce shi kuma ya tabbata da ifiya ce to ina son ku ɗauki wannan misalin ba irin shi hadisin innamal a'malu binniyati ku je ku ɗauki sharhin arba'una hadis na al-imam ibn rajab din nan za ku ga bayan da aka rawaito hadisin daga umar sai aka ta kawo wasu suna sun rawaito amma duk waɗannan da suka rawaito gaba ɗaya ruwayoyin su ba su tabbata ba don haka hadisin ya waye gari ya tabbata garibi kawai hanya ɗaya ce yake da ita ita ce umar aha hadisin khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu wannan hadisin yana nan a cikin sahih bukhari da muslim usman ya rawaito shi akwai wata hanya wadda bata inganta ba daga aliyu to me yasa ake ɗibo waɗanda ba su inganta ba a bayyana maka bayan an bayyana maka wadda ta inganta shine a matsayin ka na ɗalibi don kar ka je wata rana wani wuri ka ganta ta roƙe ka cewa ka koma ka ce ai hadisin kuma hanya biyu yake da ita ko kun fahimta Allah ya taimake mu to ba shi dai malam bai gaji ba sai yake cewa qala al-hafiz al-hafiz zai yi magana ne dangane da al-musanna din nan hafiz yace wa yaqa fi riwayat al-hakim al-auza'i akwai wani malami mai suna hakim al-auza'i ba hakim da ka sani hakim ne musadrak ba ba auza'i da ka sani ba kuma mutumin kasar Syria shi sunan shi kenan al-hakim al-auza'i a cikin tashi riwayar badmal musanna an gane sai wawaka a fi riwayatil hakimi al-auza'i haka eh al-auza'i haka ne wato ya faru a cikin riwayar al-hakim haka ne a cikin riwayar al-hakim jama'a madadin al-musanna din nan sai aka ga al-auza'i ko kun fahimta jama'a a cikin riwayar hakim madadin a samu al-musanna da aka ce da'ifi ne sai kuma aka samu al-auza'i to yanzu ta yi waka ce to ai auza'i kuma fiƙa ne ko sai malam ya ce wa huwa ghayr mahfuz sai dai ita kuma wannan hanyar ba a santa ba ba a haddace ta haka ba ko kun fahimta in ma auza'in ne a ciki to ita kuma ba mahfuziya ba ce wa an ali ibn abi talib ali dan abi talib shi ma ya rawaito wannan hadisi inda dara qutni isnadin shi nan a wurin dara qutni wal hakim da hakim bi isnadin fihi man la yu'rafu a cikin isnadin akwai wanda ba a sani ba kun fahimta gama sai kuma ya ce to kaga akwai wa kenan akwai majhuli dan haka wannan isnadin ma ya mutu kenan ko yanzu kaga kenan ba za ka ɗauko riwaya aliyu ka karfafi wannan hadisin abu huraira da ita ba kamar yadda ba za ka ɗauko riwayar auza'i ko riwayar musanna ko riwayar abdullahi dan abbas ko riwayar jabiru in ba ta tabbata ba duk da za ka ɗauko ka haɗa ka ce wancan hadisi ya zo ta hanya biyu ba ko sai ce wa an ibnu umar haka nan ibnu umar ma inda dara qutbi ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin littafin dara qutbi bi nahwi hadisi abi huraira shi ma dai kamar hadisin abi huraira an fahimta to amma ita ma wannan riwayar jama'a tawa riwaya abdullahi dan umar ko ita munkara ce ma ku duba takhrijin ta gata na kasa yace fi sanadihi ibrahim ibn yazid al-khuzi matruk al-hadith shi kuma an yi watsi da shi shi munkar ne ma wa an abi bakr as-siddiq inda dar qutni abu bakr as-siddiq shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin riwaya ainihin dar qutni to bari mu ji riwayar abu bakr ta inganta sai ce wa fi isnadihi abdul aziz ibn abi sabit a cikin isnadin riwayar abu bakr akwai abdul aziz عبد العزيز بن ابي ثابت وهو كما قال الحافظ كما يبدا حافظ وفد ابن حجر ضعيف الشيمان رونيني وصحح الدار قطني وقصه اما دار قطني سيتي اما حديث يا انجنت اما موقوفي تشوا فتور عبد الله بن عمر تشي باوي مرفوعيا با kun fahimta jama'a wa ibn hibban haka ibn hibban ma ya faɗi wannan magana shi du'afa'i a cikin littafin shi ad-du'afa'u wal matrukin an gane wa an anas inda dara qutni anas ma ya rawaito wannan hadisi isnadin shi nan a wurin littafi a cikin littafin dara qutni wa fi isnadihi aban ibn abi sauban a cikin isnadin akwai aban dan abi sauban qala sai shi dara qutni da kanshi yace wa huwa matrukun shi ma abin ai watsi da shi ne kun fahimci yadda malaman nan suke aikin nan yanzu kun san abin da ake so a tabbatar maka a fakaice kafin mu kai gobe a fakaice insha Allah ana son a tabbatar maka ne hadisin nan fa hanya ɗaya ce yake da ita ita ce ta Abu Huraira to amma gwargwadon yadda ko kuma kuka binciko a musulun na imamu ahmad da ibnu maja da hakim in an ga babu tablisancin abu zubairu daga jabir babu tablisancin ibnu jurajin daga malamin shi abu zubair to shi kenan sai a ce in tafa tablis wa sara isnadan hasanan ya tabbata in kuma tablisancin ya tabbata fa to kenan yanzu hanyar abu huraira ita kadai ke tabbatacciya cewa abu huraira shi kadai ya rawaito wannan hadisin duk sauran ruwayan ba su tabbata ba jama'a kun ji takarijin wannan hadisi yanzu da me ka fita a cikin wannan karatun daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ka fita da su shine na ɗaya ka gano cewa hadisin abu huraira ya tabbata babu shakka duk ƙurar da aka watsa mishi wato burodi ne ke cikin leda sai aka watsa mishi ƙura sai ka zo ka cire ledar sai ka ci abinka haka ne ko amma wanda ya hangi burodin ne zai ce roho burodin da ƙura kai ko kana zuwa sai ka cire ne da sai ka jefar da ita karshe sai ka ci biredin ka lafiya don haka wannan hadisin lallai akwai kura da wasu suka gane ta watsu akan shi amma bata tabbata ba fa'ida ta biyu ita ce waɗansu sun ruwaito wannan hadisin daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar da abubakar bin siddiq da wane da wane da wane da wane da yawanci ba su inganta ba ko da ike an samu guda biyu sun inganta a matsayin fatawarsu da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ya tabbata sun faɗa amma ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko kun fahimta jama'a to sannan bari mu mana wani tambihi wato akwai wasu abubuwa dole sai ina gaya muku saboda ku fahimci karatun littafin lailul awda za ku ga kusan mafi yawancin hadisan da ke cikin littafin dara kudani da isau ne ko kun lura da wannan duk hadisi da dara kudani ya rawaito shi da kyar ya sha za ka ce me yasa dama shi dara kutubi ba ya rubuta littafi ne don ya fara hadisai sahihai ba shi dama ya rubuta ne kamar yadda a wannan zamanin albani ya rubuta silsilatul ahadith da'ifa to haka dara kutubi yace sunan dara kutubi hadisai da abu dauda ke rawaitowa a sunan waɗanda ibn majah da nasa'i da tirmidhi ke rawaitowa a cikin babi na fiqh su ne tattara masu rauni da isnadojinsu su don haka za ka samu kashi casa'in da biyar na hadisan da ke cikin littafin dara kudini ba su inganta ba kashi biyar da suka inganta kuma sai an yi musu ɗauki shi ne sai an haɗa su da wata hanya ko kun fahimta jama'a don kaka ce to me ya faru ne duk hadisin ya kawo daga dara kudini za a ce bai tabbata ba wato dama dara kudini yana ƙoƙarin ne ya ce to akwai wasu hadisai da ke cikin mas'alolin fiqh da isai ne to amma da yake malami ne na da yana daga cikin ƙudama'u to sai kawo maka da isnadin yadda kana ganin isnadin zai ka ce a to ai wannan da isi ne to da yawan wannan abin ya yi rauni a wannan zamanin shine da albani irin wannan aikin shi sai ya fito kawara ya ce wannan da ishi ne wannan maudu'i ne wannan munkari ne amma su su dara uku ne ko su faɗa ko ba su faɗa ba tunda suka kawo isnadi ahlul ilmi a zamanin su suna iya gane an aka ce ahlul ilmi ana nufin malamai da ɗalibai da sun karanta za su gane shi yasa akwai wani darasi da ake wa ɗalibai wannan darasin da ake wa ɗalibai darasi ne akan rijal ba ilmin rijal ba akan sanin mazajen hadisi sai ka zo ka zauna bayan an yi sallah a zahar sai malamin ka sai karantar da kai malaman hadisi guda biyar waɗanda suke da ruwaya a cikin bukhari muslim abu da sauransu sai ce ka je ka haddace su kuma ka haddace halinsu to sai a waye gari kafin shekara goma duk wani malamin hadisi da za a ambaci ya rawaito hadisi da ta ka san shi to me zai biyo baya da an zo an ambaci isnadi kana ji sai ka ce ya tabbata ko bai tabbata ba sai ce ya kai ka gane shine tun kana ɗalibi ka yi ƙoƙarin haddace duk malaman da ke rawaito hadisan kun ji na ɗaya na biyu in ka makara malamin ka bai maka wannan gatan ba shine sanda ka zama malami yawan yin wannan takharijin sai ya sa ka gane misali yanzu daga kasuwa zuwa gida ko daga ofis zuwa gidanka ba kwatance ba ne kuma ba ka amfani da kwakwalwa sabo ne kawai daga ofis ɗin ka za ka tafi gida ba ka amfani da kwakwalwarka kawai kana kaɗo mota ne ko mashin sai ka ci gaba da tafiya saboda ne idanuwanka sun riga sun ɗauki hannu sun saba hanyar ta saba motar ta saba kowa ya saba tahowa za ka idan haka wata ran sai ka ga ba ma gidan za ka taho ba za ka je wani gida ne kusa da gidanka ko wani shago kusa da gidanka amma saboda ka riga ka saba wannan route din haka sai ka ga sai ka zo kofar gida sai ka ce kash ashe shagon ma na ya ubange sai kuma ka koma ko kun san ana yin haka to a cikin ilimin hadisi in ka saba yawan takhriji yawan takhriji yawan takhriji sai zama a hankali duk ka san mutanen amma fa baka taba zama na musamman kayi darasi akan su ba misali lokacin ina secondary school ni ne monitor kuma kowa ya san da college a wannan lokaci ana shan azabar seniority za a iya zuwa a ce to duk a rubuta sunan yan ajin nan to za a kai su wurin senior kenan ma'ana za a kai su jahannama to yanzu gari yawan rubuta sunan su kaiya sunan ka ya faɗa kaiya sunan ka ya faɗa sai aka waye gari kafin shekara biyu duk na haddace sunan yan ajin mu gaba ɗaya wajen su sittin za ka ce to yanzu wani zama na yi ne zaman haddar a'a yawan rubutawa ne kullum har sai na haddace don haka duk wanda na gani na san sunan shi ran da duk aka ce ya a rubuto suna to an fara taurarewa wani zai ce ba zan bada suna na ba sai in ce oho na riga na sani sai ya rubuta to abin da nake so ku gane ya aka yanzu na haddace sunayensu zaman hadda ne a yawan ne yawan rubutawa to yawan takhriji da yawan gano wane fiƙa ne wane ba'isi wane munkari kullum kana wannan aikin sai abin ya zauna a kwakwalwarka in ka zo za ka yi takhrijin hadisi sai ka ga baka buƙatar littattafai na kaza na kaza na kaza duk da ka za ka yi kamar yadda daga ofishin ka in ka taso ko daga kasuwa za ka zo gidanka baka buƙatar kwatance me yasa baka buƙatar kwatance saboda ka riga ka saba ko kun fahimta jama'a saboda haka waɗannan irin bayanan karka ji tsoro cewa yaya zan iya wannan a shaukani ma ba wahayi aka yi mishi ba ko kun fahimta Allah ya taimaka to bayan da malam ya gama tattaunawa akan takhriji amma dai akwai bayani ɗaya mu'allaki ko dangar kuma ta akwai bashi sai kuma malam malam subhi yace ma'ani mufradatul hadith sai kuma kalmomin hadisin akwai wasu kalmomi da suka zo a hadisin waɗanda ba mu gane su ba muna neman bayani a kansu daga ciki kauluhu da aka ce sa'ala rajulun sa'ala rajulun wani mutum ya yi tambaya to wane ne wannan mutumin ka san zaka so ka san sunan shi ko yawwa kun san akwai wata ɗabi'a yaro yana da wata tambaya wadda za ka kamar ya cika tambaya ko to ana son ɗalibin hadisi ya zama haka in kai ɗalibi ne a hadisi komai ka yi tambaya ko malamin ka bai sani ba sai ka ce to ala ba ka mala abinci ko mana ana son ka zama mai wannan nace komai wato ba wai kana son kai ka fi kowa ilimi bane a'a ana so a nuna maka daga cikin hanyoyin samun ilimi shine a matsayinka na ɗalibi kamar almajiri ne in ya fito da safe idan ya fito da safe abin da yake fata shine ya samu wani jararren tuwo da miya da man shanu ya ci ya ƙoshi da ruwa mai sanyi ko to amma kafin ya samu haka sai je wurin mai abinci sai ga wani ya rage loma guda na tuwo zai ce ba zai cinye ba sai ya haɗu da babba sai zauna ya cinye wannan sai ya haɗe to sai zama wannan ya fara mishi tamhid ya fara gyara yanayi kafin wancan gado ko haka ake so ilimi in ka ɗan samu kaɗan nan ka karɓa in ka samu kaɗan nan ka karɓa in ka samu kaɗan nan ka karɓa wata ran sai ka zo wata kwana wanda wannan abin da adda kake ganin ba wani abu ne ka san shi sai ga shi zai maka amfani ke sa galibin muka je aikin hajji ko umara sai ga malamai ko su professors sai zo cikin alhazai sai ina ɗaliban ilimi su zo za a yi musu gasa a qur'ani ko a hadisi wanda ya san ya shirya to in ka san kana da leƙe leƙe irin wannan baka san akan abin da za a yi abin nan ba sai ka ce za ka sai a je sai a muku lacca ta awa uku akan wani abu ne shi kenan sai a zo sai a sai ka ga ƙarshen ta wani abu da ka ɗan taɓa karambani ka matsa sai ka sani shi ne za ka ci more shi a ranar sai da kakkare na abin da za ka koya ku ji ya ce da aka ce sa'ala rajulun din nan wa qa'a fi ba'd turqi allati taqaddamat an nasmahu abdullahi ai mun ji a wasu hanyoyi da suka gabata ko garin kokarin takhrijin hadisin mun ji an ce sunan mutumin abdullahi ko wa kaza to haka saqa ibn bashkuwal haka nan al-imam ibn bashkuwal ya kwararo wannan ainihin magana bi isnadihi da isnadin shi cewa sunan mutumin abdullahi to kun gani na zo da wasu littafai nan kowa ya dago kan shi wato malamai ne suka tashi sai suka tunkari wani abu kuma a hadisi akwai wasu hadisai da kullum sai ka ji an ce an rajulin sa'alat imra'atun marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bimra'atin marra rasulullahi birajulin to wa sunan irin waɗannan mutane shine wannan malamin ibn bashkuwal ya rubuta littafi ka gan shi mujallabi biyu ne ka gan shi gashi kitabul ghawamidi wal mubhamat littafin ghawamid matsaloli waɗanda sun rufe kamar za ka ce kai ka haƙura sai ce to kar ka haƙura ta hona wal mubahamat da mutanen da ba ambaci sunansu ba gashi li abul qasim khalaf ibnu abdul malik ibnu mas'ud ibnu bashkuwal gashi nan mujalladi biyu ne wannan littafin kawai amfanin littafin sai ka ji ya ce maka hadisi kaza da kaji an ce an rajulu sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sai kawo maka wannan hadisin sai ce wannan mutumin da aka ce an rajulin wani ya ruwaito ya ambaci sunan amfanin littafin kenan mujalladi biyu sannan ka ga wani malami shi ma ya haka ya ce ibahul ishkal wani warware rikici shi ma aikin shi kenan littafin ba shi misali الباب الأول باب من روى عن أبيه ولم يسمى الأب wanda ya ce daga baban shi kuma bai ambaci baban ba su ne nan ake faɗi gashi nan sai ce an abihi gashi nan gashi nan damra al-ansari damra al-ansari yakan ce an abihi to yayi baban shi sai ce abubu shine abdullahi ibn unais wa huwa aku isa ibn abdullahi ibn unais gashi nan haka aikin kenan jama'a amfani wannan littafin kenan kaga wani malami shi ma gashi ne ya ce كتاب الإفصاح عن المعجم من إيضاح الغامض والمبهم لاشنا آه وانيني قطب الدين ابن القسطلاني لاشنا ويشي شو كما جزئيني سنن غاوني شيما كتاب الغوامض والمبهمات في الحديث النبوي لاشنا الأرض شيئي دو ودنا لتفنشي دي إنك ذا الرجل عن امرأة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس in kana son ka gano su waye to karanta nan malamai na gaba annabawa Allah zai gafarta musu ni kuma Allah ya sa mu dan daure mu daurin dan nazari shi ne ce waka za saqa ibn bashkuwal ibn bashkuwal ya kwararo haka shi ma bi isnadi da isnadin shi yace sunan mutumin abdullahi wa aurada hu tabarani tabarani kuma ya kawo wannan hadisi shi man ismuhu abdu shi kuma ya kawo wannan hadisi ne a cikin waɗanda sunan su abdu me yake nufi wannan mutumin sunan shi abdu ba wai abdullahi ba to amma wannan mai sauki ne kun sa abin da yasa ko a zamanin sahabbai masu suna abdullahi ana ce musu abdu saboda annabi yana cewa abdullahi dan mas'ud ibnu ummi abdin dan uwar bawa sunan shi abdullahi ita sunanta ummu abdullahi sai ka koma ana ce mata ummu abdi kamar yadda a hausa mu ma haka ne sunan mutum abdullahi sai ka ji ana ce mishi abdu to annabi yakan faɗi ibnu ummi abdi wasu suka ce a'a ba abdullahi ne ya tambaya ba abdu ne to aje abdu ne wata bi'ahu abu musa al-hafiz yace abu musa al-hafiz al-asbahani shi ma ya bi tabarani akan haka shi kitabi ma'rifatu sahaba a cikin littafin shi mai suna ma'rifatu sahaba faƙala sai ce abdu sunan wannan mutum abdu abu zam'ata baban zam'a albalawi allazi sa'ala nabiy sallallahu alaihi wa sallama amma in bahar shine ya tambayi manzon Allah game da ruwan teku wa qala ibn munay ibn munay in yace balagani ni ko labari ya zo gare ni anna ismuhu abdu labari ya zo gare ni cewa sunan wannan mutum abdu wa qila a wata fadar aka ce ismuhu ubaidullahi ubaidu sunan shi ubaidu bi tasghir tasghirin abdu kun ji ba ana son a gano da aka ce sa'ala rajulun rasulullahi waye sunan wannan mutumin kaje sun ce abdullahi sun ce abdu sun ce ubaidu wa qala sam'ani malam sam'ani ya faɗi fil ansab a cikin littafin shi kitabul ansab wannan littafin mujalladi hudu ne jama'a shi nasaba yake kokarin fitarwa ismuhu al-araki kun ji kuma inda sam'ani ya kwaba sai ce wai sunan shi al'araki kun san al'araki mesu kama a cewa sunan sai a ce mesu al'araki ma'anarta kenan mesu masunci to masunci suna ne sai ce wa galaka fi zalika sam'ani yayi kuskure akan haka sai ce wa ibn al'araki ai al'araki din nan da ake ce mishi wasfin lahu siffa ce gare shi wa huwa mallahu safina shi ne kama kifi ne ta hanyar tuka jirgin ruwa mallah shi ne menene sale ko direban jirgin ruwa ne wanda suna tuka jirgin ruwa eh eh sale ko suna tuka jirgin ruwa ne suna yawon kama kifi shi ne ai ma'anar ainihin wato mallah to kuma nan da aka ce al'araki me ake nufi masunci kenan kaga misali in aka ce ba sunan shi abdullahi ba sunan shi tela wato tela ta tashi ce ai kai kuskure sunan da ake nema don haka jama'a ƙarshen tuka tuka tik wannan mutum da ya sunan shi duk inda ya kai ya kawo yana karewa ne akan abdullahi ko albaidu ko abdu wanda duk ƙarshen ta ma'anar su daya kaunuhu da ya ce huwa tahuru هو الطهور din nan ko sai ce qad taqaddama fi awwal kitab ya gabata a farkon littafin dabtuhu ai riga an wasalce maka yadda kalmar tahuru din take shin tahuru za a ce ko tuhuru kuma in ne bambancin tahuru da tuhuru duk an gabatar da wannan wata sihu da kuma fassara shi sai ce wa huwa inda shafi'iyya al-mutahhar al-mutahhir ko a wurin shafi'iyya su in suka ce at-tahur at-tahur to suna nufin al-mutahhir ruwa mai tsarkakewa a wurin shafi'iyya in suka ce at-tahur kamar da Allah yake wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura to shafi'iyya sai su ce ma'anar tahura din shine al-mutahhir ruwa mai tsarkakewa wa bihi qala ahmad wannan magana ita ma haka imamu ahmad ya faɗi wa haka ba'du ashabi abi hanifa an malikin wasu almajiran abu hanifa sun ba da labari daga malik wa ba'd ashabi abi hanifa kuma daga wasu almajiran na abi hanifa ina son ku fahimci wannan jumla wato wasu mabiya ko almajiran abu hanifa suka ce maliku ya ce kuma wasu almajiran abu hanifa ma sun ce haka jumla take kokarin cewa wa haka ba'd ashabi abi hanifa ta an malikin wasu mabiya ko almajiran abu hanifa sun ba da labari suka ce daga malik kuma suka ce har yau wannan maganan ma da za su faɗi sun samo ta daga wasu almajiran abu hanifa ɗin anna tahura cewa an aka ce a taho huwa tahiru shi ne ruwa mai tsarki kawai ba nan mai ya zama mai tsarkakewa ba wahtajjal awwaluna su na farko ɗin su ne suwa shafi'iyya da imamu ahmad suka kafa hujja bi anna hadhihi lafza cewa ita wannan lafazin at-tahir ay at-tahur din nan ko ja'a fi lisan shar'i ta zo a cikin harshen shari'ar musulunci a qur'ani lil mutahhir ga duk ruwa mai tsarkakewa ka kauli kamar da Allah yace ma an tahura ruwa mai tsarki ne yake nufi al-mutahhir wa aidan kuma har wa yau السائل شي wannan mutumin nan da ya tambaya inna ma sa'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tatahuri bima al-bahr ai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yin tsarki da ruwan teku la an taharatihi ba yana tambaya annabi ne game da tsarkin kun gani jama'a ba yana tambaya annabi game da shin ruwan yana da tsarki ne a yana tambayar za a iya tsarki da ruwan tambayoyi ne guda biyu mabambanta ruwan za a iya yin tsarki da shi wa yadullu ala zalika aidan qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi bi'r bida'a abin da ke ƙara nuna mana cewa ma'anar tahur shine ainihin al-mutahhir magana da annabi ya faɗi game da ruwan rijiyar bida'a za mu zo mu karatu akan shin Allah so da annabi ya ce innal ma'a tahur ai ruwan naka tahur me yake nufi da tahur mai tsarkakewa ne za a iya yin ibada da shi لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به domin ai sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne game da me game da yin tsarki da wannan ruwa na rijiyar buba'a qala fil imani sharh al imani ibn daqiq al eid ya fadi a cikin littafin shi mai suna al imam sharh al imam yace fa in qila da za a ce lima lam nujibhum bi na'am hina qalu afanatawadda'u bihi me yasa da suka tambayi annabi cewa za mu iya alwala da ruwan ko da ruwan teku me yasa annabi ya ce musu na'am ba sai ya ce huwa tahuru ma'uhu me yasa annabi ya bada irin wannan amsa bai ce na'am ba قلنا سيمتي أمسى أكل حكا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة domin inda annabi ya ce na'am to da wannan amfani da ruwan teku zai zama kayyadajje ne da halin larura kawai sai inda larura sai ce wa laisa kazalika to abin da yake ba haka yake ba sai annabi bai ce na'am ba don da annabi ya ce na'am don sun sun nuna larura ce ne larura ruwan da muke zuwa da shi ɗan kaɗan ne ko za mu iya amfani da ruwan teku kun ga kamar suna nuna larura ce ko da annabi ya ce na'am to da ya nuna amfani da ruwan teku sai da larura kenan to amma ba haka abin yake ba waidan fa innahu yufhamu min al-iqtisar ala al-jawab bi na'am annahu innama yatawadda'u bihi faqat har da fa ya ce na'am to da amfanin ma da ruwan zai zama ba za a iya wankan janaba ba da nan ma sai zai zama kawai alwala za a iya yi da shi kaga implication ake nuna maka inda annabi ya ce na'am to da wannan na'am ɗin ta hukunta cewa to ba za a yi amfani da ruwan teku ba sai da larura larura kuma ba za a yi wankan janaba ba ba za a yi na haila ba ba za a yi wankan idi ba sai alwala kawai to amma sai bai ce na'am ba wala yi tatahharu ko eh haka ne wala yi tatahharu bihi li baqiyatil ahdasi wal anjasi da sai zama kenan ba za a yi tsarki da ruwan teku ba ga sauran kari kamar kashi da ke karya alwala ko fitsari ko tusa wal anjasu ba kuma za a wanke sauran najasa da ruwan teku ba inda annabi ya ce ne inda ya ce na'am to amma ku duba da ya ce huwa tahuru ma'uhu ruwanta mai tsarki ne to yanzu ya ba da amsa wadda ta taɓa komai tunda ruwanta mai tsarki ne in yaro ya kashi a nan za a iya wankewa da ruwan teku za a iya alwala za a iya duk abin da aka saba yi da ruwa wanda yake ruwa mutulakan jama'a kuna ga yadda malamai suke koyon ilimin larabci don su fitar da hikimar manzon Allah ko sai da haka jama'a kuskuren da wasu matasa suke shi ne yanzu ba sa koyon larabci da shi larabci ba a muƙabala a kan shi ba a jawayya amma ku dubi mutanen nan sun koyi larabci don su fitar da hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu a turanci ne kana son gane hikimar wani da ya rubutu kaza sai ka je kayi ne ka je kayi grammar kayi syntax kayi font mene ne semantics wadda ita semantics din semantics ita ce take fitar da meaning of the meaning kamar yadda na ran na faɗi na ce sai a ce dan fulani da kayan giginya wata magana ce a cikin magana to yanzu semantically a ƙarƙashin ilimin semantic za a iya fitar da menene ma'anar da ake nufi amma wata magana aka faɗi amma da nufin wani abu to yadda 'yan boko suke daurewa su je su gurji turanci in aka je majalisa in wani ya tashi yi magana sai a ce you don't know the implication of what you are saying kai magana da ka faɗa fa da ka san ma'anarta ba sai ka ji ya tashi sai ma ya yi mai irabin turancin da wancan yayi tukuna ya cire wa wancan turancin shi fitar da ɗan duras a kasuwa wannan zai zai ce don haka magana kama ba ta da ma'ana saboda ya iya turancin me yasa ba za mu iya larabci don mu kare sunnar manzon Allah yanzu ne yiwa da ba a wannan karatu ba za ka iya ce a sai da annabi ya ce na'am ma sai a ce ka ga sai a ce maka a'a cewar na'am din tana da wasu tana takura abubuwa da ya ce na'am din to da kaza kaza kaza kaza zama kun fahimci wannan da kyau Allah mana ku kun sarki taimake mu saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara a nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai alaikum salam wa rahmatullah eh almusanna eh yawwa to anan duk mukhtalif yake kira wannan a cikin ilimin hadisi shi ne malam wani a farkon rayuwar shi lafiya lau da ya tsufa sai ya samu matsala to kadai ana iya karɓar hadisin shi don an bambance ɗaliban da suka karatu a wurin shi kafin ya samu matsala in ka aka kasa bambance su fa to sai a ce aje hadisin shi kawai Allah ya taimaka to jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala sai mun zo kuma karatu na gaba za a tattauna waɗannan matsaloli da aka yi alƙawari a kuma ci gaba da karatun سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك